أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنا أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله a kamar da muka saba da mu gaba da karatu mai albarka a cikin wannan littafi mai suna tajridu sarih li ahadith jami'i sahih ko muktasar na sahih bukhari a satin da ya gabata mun dakata a kitabu fadlul salati fi masjid makkata wal madina ko to insha Allah za mu tashi anan littafin da yake magana a kan wato kenan falalar sallah a masallacin makka da masallacin madina wato kenan kamar yadda zai zo da bambancin su da sauran masallatai saboda bambancin gurin da aka gina masallatan ita kanta makka guri ne mai albarka don allah maɗaukakin sarki ya ambace ta da cewa wadin ko mubarakun kwari ne mai albarka yawwa rabbana inni anzaltu min min zurati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitukal muharram akwai dakin Allah wanda yake mai alfarma a gurin don haka dalilin gina garin garin ya samu albarka gurin ma samu albarka masallacin ma samu albarka haka kuma ita ma Madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin dakin Ka'aba a baitul muqaddas shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi daukaka ta musamman to babu fadalin salati fi masjid makka wal madina babin da yake magana akan falalan sallah a masallacin makka da kuma masallacin madina hadisin da yake cikin wannan babi shine hadisin abu huraira allah madaukakin zarke da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal la tushaddu rihalu illa ila thalathi masajida ba a nika gari a tafi masallaci kaza a yi sallah sai dai masallatai guda uku shine shaddun rihal ko balarabe ce shaddun rihal ka daura abun hawanka ka hauka kama tafiya balarabe kuma ce ka nika gari ai zan nika gari don zuwa guri kaza mana ya yi shiri na musamman don zuwa wannan guri kenan to ba a shiri na musamman ka ce ka yi shiri na musamman don za ka je guri kaza ka yi ibada ta sallah in kowane masallaci na duniyan nan in ba masallatai guda uku ba na farko almasjidil haram masallaci mai alfarma shine masallacin makka saboda wata kenan matsayinsa na biyu wa masjidin rasul da masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam shine na biyu a daukaka na uku wa masjidil aksa da masallacin kudus shine masallaci mai nisa kina wannan yana nufin duk lokacin da mutum ya yi alkawari zai je masallaci kaza don ya yi sallah ko kuma ya yi ibada to sai a ce to yi a masallacin garin ku shikenan magana ta mutu alwashinsa ya cika kenan in ka ce zan je masallacin biyu ke na yi raka'a biyu ka samu musamman ka nika gari dan ka je wani masallacin ka yi sallah raka'a biyu sai a ce yi masallacin garin ku ya gaya kaman ana hana mutane kenan la tushaddu rihala yawa kada mutane su rika nika gari don su je wani masallaci kusan annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana takaita wa mutane wato kenan cincirindo a wasu wurare wanda har ya haifar da wata irin ibadar da kuma ba ma ita ce ibadar asali ba so da zaran an ware guri an ba shi tsarkaka na musamman ko yau to sai ga abubuwan da ake a gurin akwai opportunity sai su zo su shiga ciki sai maza maza su mai da gurin to zai advantage ba za su yi haka ba kuma sun kirkiro muku wasu abubuwan da su ɗauki hankalin awon to saddan lizari a tenis sassa ce kar a yi wannan sai dai a ɗaya daga cikin waɗannan masallatai wato kenan guda uku masallacin makka masallacin madina da masallaci mai nisa wannan ya bambance su da sauran ko yawwa to amma ne wanne ne ya fi na makka ko na madina na makka ko na madina masallacin makka saboda dalili eh saboda ɗakin kaba ta yi ɗakin kaba shine masallacin saka wani dalili an yi ɗakin kaba shine masallacin ai eh hada ana yin hajji da umra ta kai eh to wani ma bai ya zai zama da cikin dalilai da farko dai ne shi aka fara ambata ko ba ka ba mai yawa gabatarwan duk da cewa an yi amfani da wawul atafi shi kuma ba nuna ba lalle ne nuna cewa na farko shine na yafi na biyu ba amma dai akalla shi aka fara ambata ko yawwa sannan a cikin wata hadisan annabi sa nuna darajar da ake samu na lada a nan yafi na Madina yafi na maganin Madina yawa na Madina kuma yafi na Kudus kowanne wato kenan bambancin kuma mai nisan gaske hadisi na biyu an hura da Allah anhu ana nabiya sallallahu alaihi wasallam qal salatun fi masjidi hadha salla a wannan masallacin nawa wani masallaci kenan na Madina khairun min alfi salatin ya fi alhairi akan mutum ya salla sau dubu fi masu wahu a cikin wani masallacin da ba shi ba illal masjid al-haram sai dai masallaci mai alfarma shine makine ya toge ko yadda masallacin madina ya fi kowane masallaci a duniya nan amma banda na makka na makka shine wato kenan number one kenan shine kenan number one kenan yanzu ya ce duk a fi mene ne ce fi ma siwahu yadda masallacin kudus ma shiga ciki fa haka ne tunda shi ma masu wahu ne da istisna'in da aka yi istisna'i ne mun kada yi kuma istisna'i ne akan maka kawai saboda ne yanzu na kudus ma ya shiga sai da shi kuma na kudus shi ma ya nasa fifikon akan wato kenan sauran masallatai kamar yadda a kowane gari masallacin juma'a yake da nasa fifikon akan sauran masallatan anguwa yana samun babbanci na irin wannan idan kaga in kai sallah a nan ga wani sau dubu wani a can kuna daidai da lada ko ya fi ka duk an karba ala mustawin wahidin iyaka nutsuwarka da iyaka nutsuwarsa iyaka rako inda kai iyaka rako inda yayi za a baka lada sai a ba shi sau nawa sau dubu akan wannan wannan kaga falala ne na Allah fa yutihi man yasha uko kaga mutanen can Allah wadda kuke sarki ya ba su wadda daukaka da kaga kenan yanzu yanzu mutanen can ma sun fi mutanen ko ina tun da sun fi ka girman lada ko yawa alaƙadar da ahalul azumi tatil azaimu gwargwadon girman mutum gwargwadon wata girman abubuwan sa yanzu irin wannan rigar da na saka in wani ne ya sako ta sai a doke ta da daraja sosai saboda babban mutum ne babban mutum ne ya sako ta sai ga ana ta sha'awanta haka ne yawa in wani da ya sa kuma sai ga ana maki a shi ko ina ya samu wannan ta masa yawa da zan sauransu farko ya sa ka sai ana masa kallon dariya yawa ta haka yi babu masjid kuba babin da yake magana akan masallacin kuba masallacin kuba ko wadda ne masallacin kuba masallacin na nusa sai ya fara sallah cikin sa madina ko yawwa kaman bam ne da dambam in ka tafi daga azare za ka zo dambam in ka tsaya a bam ai kaman ka iso damban ne ko yau to kuba haka take da madina a wancan lokacin kada ka da yazo a nan ya fara zama ya yi salloli a gurin aka yi masallaci a gurin ake sallah a cikinsa sannan kuma a nan ya fara yin sallan juma'a ko a nan aka fara yin sallan juma'a hadisin cikin wannan babi shine hadisin da aka karbo daga abdullahi dan umar annahu kana la yusalli min ad-duha abdullahi dan umar baya yin sallan walaha illa fi yawmaini sai a ranuka guda biyu yawmun yuqaddamu bi bakka duk ran da ya gabata a makka duk ran da ya je shi makka to a nan zai sallan walha fa innahu kana yuqaddimu ha duhan yakan zo makka da hantsi dan haka da ya zo shi fa yatufu bil baiti thumma yusalli rak'ataini khalfal maqami sai ya dawafi a dakin Allah sannan sai zo bayan makamu ibrahim sannan sai ya yi sallah a gurin ko yauwa dan wannan gurin da sayyidina umar yake cewa wata yake cewa ala ala nattakizuhu musalla ba za mu rike wannan gurin ya zama sallah wasu gurin sallah wasu qur'ani ya ce wattakizu maqam ibrahima musallan to wannan gurin anan yake sallah raka'a biyu wa yawma yati masjid quba sannan ranar da ya je masallacin quba nan ma fa innahu kana ya'tihi kullu sabtin kowace asabar abdullahi dan umar ya zama da shi kaman alkawari kaman ibada cewa kowane asabar zai zo shi masallacin kuba fai za da kallon masjida idan ya shiga masallacin kare an ya karu jamin hatta yi salli fihi baya son ya fito a cikin masallacin sai ya yi sallah sai ya yi sallah akalla raka biyu ko kuma abin da ya sauka wa kana yuhaddithu shi abdullahi dan umar ya kasance yana ba da labari yana gaya wa mutane anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yazuruhu rakiban lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo ziyara a wannan masallacin wato kina akan haye a haye yakan hawo jaki yazo ko ya hawo rakumi ko ya hawo doki ko na makamancin wannan wa ma shi yankai yakan zo a kafa ma in ba babun hawa daga nan zuwa bamka ai mutum zai iya zara kafa ko musamman ma in ya sa aikin alkhairi tunda zai je ziyaran gurin alkhairi ne yauwa zai je ziyarar gurin alkari saboda allah maɗaukakin sarki ya ce la masjidin usisa ala takawa min awwal yawmin a haƙƙo an ta kuma fihi masallacin da aka sa foundation ɗinsa a ranar farko akan tsoron allah aka sa wannan foundation ɗin shi ya fi cancanta ka je ka rika yin sallah cikinsa don haka yakan je sallah masallacin yakan kai masa ziyara wa kana ya kulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa inna ma asna'u kama ra'aitu ashabi yasna'una lalle na aikata kamar yadda na ga mutane na suke aikatawa yan uwana abokanai na sahabbai ko matasa ba dattawan ba sahabbai yace ni a sahabi yawa abokanai na wala amna'u ahadan kuma ba zan iya hana kowane mutum an sallafi ayi sa'atin sha'a ya zo ya salla a cikin wannan masallacin kowane lokaci ya ga dama min lailin auna harin ko da daddare ko da rana ba zan hana shi ya salla ba duk na lokacin da ga mutum ya shigo da masallacin zai yi salla ko da rana ko da daddare ko lokacin nafila ko lokacin ba nafila to ba zan hana ba gaira Allah ta taharrau tulu a shamsi sai dai abin da nake so kawai da Allah mutane in za su yi kada su rika yin karda don lokacin fudowar rana ba za ka zo masallacin ba sai lokacin da rana za ta fito sai ka zo ka yi ba za a hana ka ba amma dai ba a son yin sallah wannan lokacin ko to me yasa sai kai karda don wannan lokacin amma idan tawafuku ne ya zo lokacin da kake damar da kake da ita ta wannan lokacin ko sai ka so wannan lokacin sai ka yi zana amma ka yi rika yin karda don sa kullum ka rika tsarawa ta yadda ba da ta da ka iso rana za ta fito sai ka yi sallah a gurin saboda ba a hanawa wato kar mutum wato gina ya hakan nan ko wala gurubi ha ko guruba ha haka ma faduwanta kar mutum ya karda don lokacin faduwanta domin an hana yin sallar nafila lokacin fudowar rana da lokacin faduwar rana ga wanda yake zanne na abawa da bai da wani abin nan ba mai rama sallan ba mai sallan farilla ba ba kuma wanda ya dawafi ya zo masa kuma a kaddara wannan lokacin ba ko kuma kai zara irin wannan masallatan suka zo masa irin wannan lokacin ba kun bayanci wannan don haka yanzu menene yake nuna mana cewa wannan masallacin yana da falala na ƙuba na farko shi ne ginin farko masajidin usisa ala taqwa min awwal yawmi na biyu ana ka fara sallan juma'a barakallahu fi na uku da manzo Allah sallallahu alaihi yawan kai masa ziyara kowane sati kuma sahabbai ma sun nace wata kenan akai ko irin su Abdul tunda kaga yace abokanai na suna yin haka dan haka shi ma wato kenan yana yin hakan nan babu fadl ma bainal qabri wal minbari babin da yake nuna darajar gurin da yake tsakanin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma mimbarinsa sa mimbarinsa da yake hawaye kudu ba cikin masallaci kabarinsa kuma ɗakin matarsa ko yau tsakanin masallaci da ɗakin matattarsa katanga ne kawai kuma ma akwai windo wanda za ta iya shiga cikin ɗakin inda ne? yauwa saboda haka tsakanin da ya mutu a nan cikin ɗakin matattarsa na na aisha a nan aka binne shi daga nan gurin zuwa nan dama already allah maɗaukakin sarki ya yi kalkuletin gurin tun ya ba shi tsarin da za a yi masa tuntuni cewa wannan guri shine zai zama madina wannan guri shine annabin karshen zamani zai zauna ya yayin sa ya kafa foundation na daula ta musuluncin da za ta yada a duk duniya baki daya duk da cewa a maka aka haife shi wannan guri kuma shine inda za a yi mimbarin sa nan shine inda za a binne shi saboda tsakanin nan gurin da nan gurin din nan wani guri ne wanda yake mai daraja ta musamman to shine abin da zamu karanta عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري annabi sa sai ce tsakanin ɗakina ɗakina na shi kenan da kuma mimbari na dama can raudatun min riyadil jannati dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wa mimbari ala haudi shi kuma mimbarin nawa yana setin inda tafkina na alkausar yake in ka za ka danna ƙasa kai ta danna za ka iso har inda wata kenan tafkin abin ne wannan gudu yana da falala dama wani dausayin aljanna ne aka ciro aka zo aka barbada a gurin aka yi wannan gurin shi sau da aka guri ne wanda yake wata kenan mai daraja mai daraja kuma wanda suka je maka da yawa suna ba da labari cewa ko yau ka shiga gurin nan sai ka san ka shiga wani guri mai natsuwa a rayuwa ko yau ka shiga gurin sai ka san ka shiga guri mai natsuwa a rayuwa don haka ni a rayuwa ta ban taba ganin gurin da za ka samu mutane masu hankali nutsatsu masu addini masu ilimi wanda suka san ya kamata hankalinsu yake gushiya sama da wannan gurin ba inda ya ji hajji nan za a gani a wajen shiga gurin nan dole sai an yi turereniya sai an yi gudu sai an yi mankaɗaɗɗeniya ga mutane da gemu da yara da samari da malamai da dalibai durin nan ba za a iya yin haƙuri ba gashi dai sun yi dabara an yanke guri kamar daga filan nan haka zuwa waccan zuwa nan haka za a tara mutane abu wanda za su shiga a yi muku wa'azi a nuna muku cewa wannan gurin gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba a hayaniya ana son ladabi da girmamawa da mutuntawa za a yi kamar minti biyar ko shida ko bakwai ana muku wa'azi akan wannan natsuwa as-sakina tus-sakina amma in aka bude kofa lokacin nan na cikin raudan sun fice su ta can aka bude kofa ku shiga ku shiga a hankali wallahi rige rige gudu ya ture ture haka ana tura hana jin mutane rauni haka za a shigo saboda me Allah madaukakin sarki ya ba gurin daraja ya ba gurin daukaka kowa yana sha'awa ya je shi kuna na to o bukin ake idan misali ka shiga wani wata to ka shiga kenan sai wani watan kuma sai ka sake buki to to ai matsalar shi ne mai yawa ba abin nan ba amma dai ne nake fahimta kamar jama'a ne ta yawa a duniyar yanzu jama'a ne ta yawa jama'a ne ta yawa kuma kowa yana so in ba haka ka ba wani bare wani bare samu shiga din ba eh wani ko kowace sallah sai ya shiga eh eh eh kowa sai ya shiga wani kowa sai kullun sai ya shiga eh amma dai sai dake kamar tsarin nasu na dadin yafi duk wanda dai ya zo bashi shiga amma dai a shigo layi a shigo a layi amma yanzu aka ce na shiga aka ce ba zan kara ba sai wata kan kuma gaskiya akwai dan Allahu ta'ala a'lam sai kitabul amali fi salati ko babin da yake magana akan hukuncin yin aiki a sallah ana cikin sallah za a yi wani aiki daban na musamman wanda ba na jinsin sallah ba ko kuma ba za a yi ba shine abin da wannan babin yake karantar da mu babu ma yunha min al-kalami fi salati babin da yake magana akan abubuwan da aka hana na magana a cikin sallah an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fa yaruddu alaina mun kasance mun zo masallaci muka samu ana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai mu ce masa assalamu alaikum ya rasulullah sai ce wa alaikum assalam sai mu ce mu shiga sahu shi kuma sai ya ci gaba da sallarsa da haka muke a sallah duk wanda ya zo ba zai je shiga layi ba sai sai ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma fa yaruddu alaina zai dawo mana sallama ce mana wa alaikum assalam haka ne yawa falan ma raja'ana min inda najashi to da muka yi hijira wani fa a makka ne lokacin suna makka ne farkon shigowa musulunci to da makka ta yi zafi sai suka hijira zuwa kasar habasha suka je suka zauna a gurin najashi na wani lokuta to lokacin da muka dawo sallam na alaihi muka zabe shi yana sallah sai muka ce assalamu alaikum ya rasulullah kamar yadda muka saba da ko falam yarda alaina am sai bai shiru bai kula mu ba bai kula mu ba wa kala sai yake cewa inna fi salati shughlan ba a idan ta ai in yanzu in ana sallah ita kanta sallar ta isa ta shigaltar da mutane akwai shugulan da yake cikin sallah wanda ba zai bari a yi magana da na wajen sallah ba don haka yanzu kenan an toshe kofar ta haka shi bai mana raddi ba ko amma abinda malamai suka ce raddin da bai musun ba da baki ne bai yi ba amma da kai ya danyi haka wasu hadisan sun nuna cewa da kai ya danyi haka ya danyi abin nan saboda ai ya san akan abin da suke gina akai amma ne yanzu nan ba sa masa amma su baki ne kuma da ga abin da suka suka bari ta haka sai dan dan gida kai haka ne ya kare ya daga musu hankali cewa ya ki kula su bayan an yi da sallah sai ya ce musu to daga yau in ana sallah akwai shigula a cikin sallah da ya isa ya dauki hankalin mutum ba sai yayi magana da na wajen wato kenan sallah ba in bai ji wannan wa bi riwayatin an zaid bin arkam qal zaid bin arkam yake cewa kana ahaduna yukallimu sahibahu fi salati da in muna sallah mutum yana iya magana da uwansa ana dukuwa ana dagowa ana da Allah ka gani kana taka min kafata kai a hankali mana shikenan ya hakuri shikenan sai a cigaba da sallah kuma ana yin sallah ko dan matsa mana kafar ka ta goce duk suna irin waɗannan yan kanana kananan maganganu a cikin sallah ko hatta nazalat haka muke yi har sai da aka saukar da aya da Allah ce hafizu ala salawati was salatil wusta ko ko hafizu ala salati ne hafizu ala salawati was salatil wusta jama'a ku kiyaye salloli musamman sallar ta tsakiyar nan ku kiyaye ta hukumu lillahi qanitina in za ku tsaya a gaban Allah ku rika yin kunuti kunuti shine ku kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki lokacin da ka zo sallah to ka tsaya da kunuti da tsoron Allah madaukakin sarki ka fitar da duk wani abin da kawai mai alari ya faɗa ka natsu a gurin to da aka saukar da wannan aya ko umirna bis sukuti sai aka umarce mu rika shiru in ana sallah kenan babu sauran magana kenan ko babu sauran magana sai dai magana ta maslahar sallah ko kamar misali liman ya yi rakon wata ce masa subhanallahi shi ke kaga wani magana ce amma ta maslahar sallah wannan ba matsala a kai ko kuma aka ce subhanallah ya kiɗi me ya rasa ma me za a yi kabili ne ko ba addini to sai dagule sai ya ce masa malam ai raka da kai kaza za ka mana sai aka nusar da shi sai kenan sai ya hau kan hanya to irin wannan dan kadan magana ce li islahi salati babu matsala ko kuma in ya rude ya yi na ce subhanallah ya kuma na ce subhanallah kaga sai ya tsaya ya sai me zai yi shi ke nan to sai ya yi magana to ya za mu yi ne ka sai wani ce masu kaza za a yi shi ke nan sai a tashi a ci gaba da sallah ima wannan dan kaɗan wannan ma kalami ne li islahi salati wato kenan babu abin nan ko kuma ya yi rafkanuwa shi a ganinsa bai yi rafkanuwa ba su kuma jama'a sun ce ya yi rafkanuwa ya cije sun ce subhanallah ya zage cijewa sun ce subhanallah shi ko bai yadda ba sai a hakan bai waiwaya ba sai ya kira wani malam wane niyya sallar tamu nan take abinda mutane suke faɗa gaskiya ne idan suka ce in yace suka ce masa eh sai ya hakura sai ya bar yakinin nasa sai ya aiki da abinda su suka yi shaida a kansa ko kuma in shi bai da bai sake tambayan wani at least ya tambayi mutum biyu gidan ya samu mutum biyu duk suka yi goyi bayan jama'ar masallaci shikenan sai bari yakinsa sai ya aiki da abin da suka abin in kuma jama'a suka rabu biyu wasu suka ce haka ne malam wasu suka ce in ba haka bane to sai ya watsi da kowa sai ya ci gaba da aiki da yakininsa yanzu kowa ma ya aiki da nasa wato kinan yakinin kenan to in wannan ne dan magana haka li islahi salati shi ma kare yawa to wannan babu matsala a kai kenan ko ya shiga babu me ad-darurat bihul mahzurat babu masil hasa fi salati babin da yake magana akan hukuncin shafe kasa a sallah ka zo za ka yi sallah ba irin masallatanmu ne yanzu nan mai mai abin nan ba a ƙasa za ka yi sallar kawai kai Allahu akbar Allahu akbar ka takabbar Allahu akbar to kana cikin kai ruku'u ai kai ruku'u ka dago ka tafi za ka yi sujada sai ka share kasar gurin don ka kafa goshinka to wannan din ya halatta ko bai halatta ba tunda baka yi tun farko ba yanzu sarar da zaka yi aiki ne a cikin ayyuka na gyaran sallah ko ba aiki ne a gyaran sallah ya halatta ko bai halatta ba ya kamata a ce ka tsaftace gurin ka dinka kun ka fara to amma baka yi haka ba sai da ka kabbara kuma ka zo zaka yi sujada kuma kace zaka share wannan gurin to wannan ya halatta ruwaya daga mu'aikibin annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala fi ar-rajuli yusawwi turaba manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum ya zo zai sujada sai ga gurin da dan matsala sai haka daidaita kasa ya share ya gyara gyara haithu yasjudu ya daidaita kasar inda zai yi sajida akai qala sai ya ce masa in kunta fa'ilan fa wahidatan bayan ya idan sallah sai kira shi ya ce na gada za ka sajida ka zo kana haka na shafi kasa ya ce to daga yau in ya zama tilas sai ka yi to in kai haka sau daya karka kara so da yanzu ka riga ka shiga cikin sallah me yasa zaka ji kana ta wani haka a guri sau daya kawai kaga yanzu me wannan ibara take nuna in tilas sai ka yi in kunta fa'ilan ai ma'ala in kunta labudda fa'ilan in dai ba makawa dole sai ka yi to ka yi sau daya to in ba da dole ba fa kaga ba a so ka yi ba a so ka yi yawa me yasa saboda ai guri ne na tawaru yawa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akan kasa ko suke yi to man ya zama dole saboda musulunci ba zai sa ka dora goshinka a inda zaka cutu ba akwai dutsi ko akwai kaya ko akwai kunama ko akwai wani cinnaka ko wani abu makamancin wannan to shi kenan sai ka share sau daya ko? mun fahimci wannan to yanzu idan ka share sau dayan illar da kake son ba ta gushe ba fa ya za a yi eh? da wani dalili alhukum ya duru ma al'illa ai illa tana nan don haka hukunci shari'a ɗin yana nan har yanzu saboda illar aka waka dama ka shari'a sau ɗaya to illar ba ta gushe ba don haka hukunci yana tare da illar har yanzu alhukum ya duru ma al'illa wujudan wa adaman to kad wujudatil illa fal hukum ya duru ka sake sharewa wato kenan na biyu in ta kaushi kenan wallahu ta'ala a'lam babun haka ne idan falati dabbatu fi salati idan mutum yana sallah dabbarsa sai ta gudu to ya dai dabbarsa ya ajiye ta ya daure ta yana sallah ya ga ta fece kawai ta tafi abunta kaga yanzu raƙumi in ya tafi yau nawa ne kudin raƙumi eh ta ka gani dole hankalin mutum zai tashi an abi barzat al-aslami radiyallahu anhu qala salla yawman fi ghazwatin wata rana sun je suna a filin yaki an je a wurin yaki to sun samu lokaci suna yin sallah sai suka yi sallah wa jamu dabatihi bi yadihi a lokacin lokacin da yake sallar babu inda zai daure rakuminsa don haka linzaminta ragamarta tana hannunsa yana rike da ita yana kabbarawa yana sallarsa yana sallarsa eh waja'alat dabbatu tunazi'uhu waja'ala menene yattabi'uha sai ta dinga tsalle tana ja tana kokari ta gudu tana jansa shi kuma yana sallah shi kuma ya dinga wato kenan yana binta yatba'uha ko waja'ala yatba'uha tana ja yana binta tana ja yana binta tana ja yana binta wakila lahu fi zalika sai aka ce masa ya akai haka kai kuma ya akai haka kana sallah kuma kana daba tana janka kana binta ka zata da gudu mana fakala sai ya ce inni ga zautu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sitta gazwatin bari ga muku abin da ku sani ba sau shidda ina zuwa yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw saba gazawatin aw samani ko kuma yaki sau bakwai ko ma yaki sau takwas na je tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa shahidtu taysirahu kuma ni na shaidi tausasawarsa a cikin lamura annabi sallallahu alaihi wasallam baya kuntata duk inda za a samu sauki yana nema ma mutane sauki haka ne wa inni kuntu an uraji'a ma adabati ahabu ilayya min an ada'aha tarji'u ilayya nabita a hankali ya fi min a kan wato kenan tayo kaina haka ne? an tarji amina ne? min an ada'aha tarji'u ila ma'alifiha fa ya shukka alayya in rike ta ina binta ya fi min sauki a kan in barta ta gudu da tafi gurin ingilicinta gurin kiwonta sannan daga baya kuma in tafi har inda zake kiwo in je in nemo ta wannan zai takura min gara in rike ta ina sujjada tana ja muna tafi da haka har mu idar da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauwaka mana abubuwa don haka mu ma za mu sauwaka wato kenan kanmu mun bayyana wannan akwai sauki kenan a cikin addinin musulunci to wanda mutum yana sallah sai ji ana jan mashin din sa ba eh kaza za a yi haka ko eh idan ya ke jere ce ya cafke mashin dinsa za mu ga laifinsa eh da eh eh ga za to ya maza ke je ya zo ya jona ko kudinsa ya zubo iska ta hure shi ya bi su ya je tare waje ya dauke to ka gani sai ya bi ya karbo saboda ba a san halin da ya gidansa yake ciki ba wallahu ta'ala ala riwaya daga nana aisha Allah Allah madauki take da zai ce da da ita tace zakarat hadithal kusufi ita nana aisha ta ambaci hadisin da muka karanta a baya na wato kenan kisfewar rana wakala yake cewa fi hadhihi ruwaya a cikin wannan ruwaya ba da kaulihi bayan fadinsa da yake cewa wala qadara aytun nara annabi sallallahu alaihi wasallam fake ake magana damir ya koma kansa wala qadara aytun nara haqiqa na ga wuta ya hatimu ba'daha ba'dan sashen ta yana cin sashi ma'ana sashen ta yana rusa shashi nan ya dago ya kone wani danne wani wani wuwu dauko haka haka take ta yi wato kenan na ga wuta a wannan lokacin ko wa ra'aytu fiha amru bin al-hayy sannan na sai naga amru bin al-hayy a cikin wutar tana ta wato kenan jujjuyawa da shi wa wallazi sayyaba sawa'iba domin shine mutumin da ya fara wato kenan sake raƙumar da ake ce mata sa'iba ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin ko Allah bai sanya muku wani hukuncin dabba da ake kira bahira ko sa'iba ba to wane ne sunnata sunnar dabba sa'iba shine wata gani raƙumi idan ya kai wani karo na shekaru ko wani nau'i na amfani suke da sace wani wani raƙumi kawai a saushi an sallame shi bara haramun ne a haushi haramun ne a ɗora masa kaya haramun ne abin abin shi kawai je ci amfanin kowa wannan ya zama na gunki kenan mun gane wannan ya zama na gunki to in ya zama na gunki wai zai kamo shi kenan mai kula da gunki yawa ga wanda suke zaune suka yi ukufi a gurin gunki duk wanda ya zo bautar gunki su za su gyara masa guri su mai da su nuna masa su karanta da shi da ake ba su ne custodian na gurin ba raƙumin kuma da gunki ne da kai suka ce ka su kamo yanzu da haka da haka da haka yanzu bai san hanyar da bai samu hanyar da zai tara musu raƙuma ba ko da lokacin da aka samu matsala a gurin gunki sai a ji a ɗauko a zuwa yanka da sunan gunki ba zai cinye to za su ci to shine ya fara sunnata wannan sunna don haka duk wannan bala'i na wutan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tana haka tana fada wannan ya dago wannan menene lahabu din balbalin ya dago wani ya zo ya danne shi tana ta juyawa tana murtukuwa sai ya amma duk da haka sai da ya sai da amru bin lahayi a ciki tare da can fa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya shi bayya duniya ya ma gama tafiya tuntuni amma me yasa ya sunnata sunna wanda take mummuniya haka ne ya sunnata sunna wadda take mummuniya shi yasa a rayuwa yana da kyau mutum ya nazari me zai sunnata da bari ka kaddara aya ko lokacin da zaka zama baka nan menene ka bari wanda zai iya ja maka matsala a rayuwa bayan ka bar duniya yana da kyau mutum ya nazari duk abin da kai mummuna wani zai koya ko menene kai mummuna kuma in kyakkyawan kai ma wani zai koya mutane suka bi wannan ka sunnata suna mai kyau suka bi wancan ka sunnata kuma yanzu mutane sun fi kwafi da mummunan yanzu da za ka fito da wani yayi daban mummuna wala za ka mutane sun fi ci a kansa akan da za ka fito da wani yayi wanda ke mai kyau na raya sunna ko raya wani aiki na addini saboda haka yake mutum duk al'amarin ya tunani da menene zai zo ya biya abin nan kuduwar mu yau ko yawwa sakamako al'amalu amal alkhairu wa shar murtabidin bil amali aiki alkhairi da ya kaga ya same ka rayuwa ko sharri da kaga ya same ka rayuwar duniya ko a rayuwar lahira duk yana damfara da aikin to kaga wannan aikin sa ne ya ja masa ya sunatu suna da take mummuna babu ya ruddu salami fi salati ko babu da yake magana hukuncin wato kenan dawo da sallah a cikin sallama a cikin sallah mutum ya ce maka assalamu alaikum zaka ce masa wa alaikum assalam an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala basani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajatin fantalaktu thumma raja'atu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni wani guri a wata bukata tasa na kama hanya tiren-tiren na tafi na gama bukatar na dawo haka ne? wakar tsadaito ha na biya masa bukatar abin da ya ce na yi na je na yi kai ba ta yi nabi salasalama fasalamta alaihi falam ya rudda alayya na zo na samu annabi salasalama ce wasu assalamu alaika ya rasulullah bai ce min komi ba bai ce min kanzil ba haka ne? fawaka a fi kalbi masha Allahu a'lamu bihi fa qultu masha Allahu a'lamu bihi sai wani abu ya fada a cikin zuciyata irin abin da Allah kaɗai ya san shi abin da yake cikin zuciyata saboda na farko shi ya aike ni kuma na je kuma na biya masa bukatansa kuma na dawo na ce assalamu alaikum ya ya bai kula ni ba don haka damuwa sai ta shiga cikin zuciya to me ya faru nayi wani laifi ne a can din nayi wani abin da ba daidai ba ko kuma wani muni ya zo ya soke ni a gurinsa ko kuma wata matsala ce ta faru ko kuma Allah ne ya kar ya kula ni abu dai da yawa ce bin Allah kaɗai ya san abubuwan da suka faɗo a cikin zuciyata bagul tv ne sai na ce a zuciyata la Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajada alayya la Allah ne sasa yayi fushi da ni ne yayi fushi ne ko nayi jinkiri wanzo ba ko menene abdatu anni abdatu ya yi fushi da ni ne saboda na yi saiɓi na yi jinkiri ban kawo masa bukatar tasa da wuri ba sun masallamta alaihi na haƙura da ni cije na sake ce masa assalamu alaikum kwalam ya rudda alaihi bai sake ce mawa alaikum salama bai mai raddin sallaman nan ba ba kafi karbi a shatta min almarratul ula sai abin da yake tungulan a cikin zuciya ta yi tsanani sama da karo na farko da na sallamar wancan din na ji ciwo amma wannan abun sai ciwon ya mun tsanani ban haƙura ba sun masallarta alaihi salamta alaihi sai na sake masa sallama farar da alayya sai ya ce mawa alaikum salamu wa rahmatullah sun zan ɗanji sako-sako ko? fakala sai ya ce min inna ma mana ne an arudda alaika anni kuntu usalli ya ce kai haƙuri abin da ya sa maka sallamar ba ba mu cewa alaikum salam ai sallah ka zo ka same nake ko kuma da in ana sallah ka zo da muka fada an suna magana ko to yanzu bai san an hana sallah an hana magana a cikin sallah ba ya zo yayi da murmurkarsa ya je ya biya bukata ne sassa ya dawo ya yi sallama an ki kula shi ya sake sallama eh da ya san an hana da ba zai sallama ba yawa to sai ya ce masa bayan ya da sai ba shi haƙuri ba shi uzuri kaga daga cikin kyawawan karantarwa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine babba ko da wanda sai ce dalla baka gani mutane suna sallah kaza kaza kaza sai haushi da fada amma bai masa wasu cewa kai hakuri ba Allah ai sallah nake yi shi yasa ban maka abin nan ai ana sallah ba a magana yanzu an hana mu magana idan muna sallah ko yawa wa kana la rahilatihi kuma yana kan abun hawansa ne kenan nafila yake yi ma ko mutawajjihan ila ghairil ka'abati kuma daguwar ba ɗakin ka'aba take fuskanta ba balle ya gane kaga abubuwa da yawa ba a masallaci ya same shi ba ba lokacin sallah ba ba fuskantar gabas yayi ba kuma yana zaune akan raƙuma ka san ana sallah kan raƙumi ba a lokacin saboda haka sai da idan rasu ya ce masa yi haƙuri ai sallah nake lokacin sallar nafila nake karka damu sannan sai sun ce masa wata kinan abin da yake abin don haka kenan yanzu in mutum aka yi masa sallama ba zai ansa ba kenan ko yawa tun daga shi a nafila ma bai amsa ba ballantana kuma a sallan farilla to tun daga lokacin muka ma yanzu musa musa gida ban ana sallah ba a magana ko yawa duk da an ce inyamiri ya ce na gaba yana yi ko ce kai in ana sallah ba a magana ya ce wannan na gaba yana yi magana ya ji liman yana kira'a to wai yanzu mun zo ta zama da gida ma mun san ba a ba mun ma san wancan lokacin ana magana ana sallar ba yawwa babu al-khasr fi salati babu da yake magana akan rike hannu a kunkumi lokacin sallah annabi hurara radiyallahu anhu qala naha annabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul muqtasiran mutun yana sallah ya haka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaman dan sanda ne ko dan doka ba yake haka oke mata ne suke haka yawwa to ba za a zala sala ana san mutum zai salla ya so a cikin hai'a ma'aluma yawwa ya nutsu yawwa wadda ka hannunsa zai dauka ya dora kirjinsa ba a kunkuminsa ba wannan shi ne abin da kitabu sahawi littafin da yake magana a kan rafuno a cikin sallah babun idza salla khamsan idan mutum ya yi sallah raka'a biyar abin san sallah farilla kan ba wanda ake ta raka'a biyar to mutum sai manta sai sallah raka'a biyar menene hukuncinsa wanda shine abin da babu nan zai karanta da mu hadisin farko shine daga Abdullah bin Mas'udin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuhra khamsan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah azhar sai raka'a biyar wakila lahu azida fi salati to kaga su kuma dama tunda shine mai cewa ga yadda za a yi ba wanda ya ce masa kanzil ya yi sallarsa raka su hudu ya tana ya tahiya ya sake tashi ya kawo raka daya ya zanna ya tahiya ba wanda ya ce masa kanzil bayan an gida sai aka ce masa azida fi salati ya rasu an kara mana sallar ne yanzu da dai hudu muke yi yanzu kuma kayi biyar fakala sai ya ce wa ma zaka me aka kara kun gana yi wani kari ne sau da aishi yaƙininsa yanzu shi ne sai ya normal sallarsa amma duk da haka sai ta nazuli sai tambaye su menene ai faru kala sai suka ce masa sallaita kamsan raka a biyar faka mana fa raka a biyar kuma eh fa sajada sajada ta ni ba da ma sallama sai sujada guda biyu bayan ya yi sallama din yanzu me yi a sallarsa wanda sajada yi sajadan ba a ko yawa yana daga cikin dalilin da sa malaman fikihu suka ce in an yi daɗi ba a di za a yi ko an yi daɗi ake ba adi an yi rage ake kabliya an yi daɗi ake ba adiya in ka mai abin da fata na? ba da salami eh bayan salama bayan salama a to ai bai kawo tafsil ba yau ka san sai an samu wani hadisi kuma sannan ne za a samu maganin tahiyan ko rashin tahiyan eh yanzu dai abin da yake nuna mana cewa ana sujadan rafkanuwa kenan idza kullima babun kenan babun idza kullima wa huwa yusalli in akai magana da mutum alhali yana cikin sallah fa shara biyadihi wastama'a sai ya yi nuni da hannunsa ya ji yadda mai masa sallamar wani abu ka shigo masallaci an yi sallah ne? me kenan? ne haka da har an yi sallah a masallaci sai ka haka me kenan? an yi sallah ko? ko kuma kai haka? to eh da yake masallacin ku na makaranta da ba a yanke ba a yanke jabi go da na sa akwai lokacin da aka yi a biyu ke in an yi sallah azhar har rana ta fadi ba da ba a daina jami'i jami'in azhar za a yi ta yi a ta yi har la'asar ta zo an yi sallah wani ba su zo su wani ba su akwai ma ana ga eh kowa ya lokacin da ya gada yake zuwa sallah yau ba to sai ka zo ko masallacin gidan mai gurin matafiya ana yin irin wa'annan ko fala zahar kake ko a bangare ba yawa duk da cewa yanzu ana dan gyara yanda abin zai zama da sauki a mutane hadisi daga ummi salma Allah madaukakin tarki da ita take cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama yanha anir rak'ataini ba'da al-asri summa ra'aytuhu yusallihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana in an yi sallar al-asr mutun ya sallar nafila take na san yana hana wannan amma wani abin mamaki sai na ganshi kuma yana yi kashan ce latan ha an shayin fatatiya misal hugo harun alaika idza fa'alta azimu ta ga ya hana kuma ta ga ya dawo daki kuma yana yi da idanta wa kana indi niswatun min al-ansari kuma a lokacin da yazo yake sallar akwai wasu mata cikin matan Madina a guna don haka farsaltu ilaihi aljariyata wa kultu sai na aika masa wato kina maimakon in je da kaina sai na aika masa wata budurwa sai na ce mata komi ko bi menene bijan bihi fa kuli ki je ki tsaya a gefensa kuli lahu ki ce masa ta kulu laka ummu salma nana ummu salma ta ce a gaya maka ya rasulallahi sami ituka tanha an hataini ni da kunne na ki ce masa ummu salma ta ce a gaya maka ni da kunne na na ji ka kana hana wannan raka'i guda biyu da kake bayan sallallahu alaihi wasallam wa araka tusallihi ma kuma gashi na ga kai din kana sallah da ido na wancan naji da kunne na wannan na gani da ido na fa ina share biyadihi wato fa yana cikin sallar ne za ta je ta tsaya kusa da shi ba za a bari sai ya idar ba eh sha yanzu ma ni yanzu eh ku je kusa da shi ki tsaya ki gaya masa fa ina shara ko in kin ga ya ishara da hannunsa fasta akiri anhu in ya miki haka to ki dan jawa ki jira shi jira shi fa fa'alatul jariya yarinya ta je ta aiwatar da abin da aka abina ba share biye diki sai mata haka ta dan jira eh fasta akara sai ta koma gefe an hugabarinsa ta jira falan man sarrafa lokacin da ya ida da sallah khala sai yake cewa ya binta abi umayya yace yake yar gidan abu umayya ko sa'alti anir rakataini ba'da al-asri kin yi tambaya ne wato kenan a baki ansa kin ga ana sallah rakawoyi guda biyu bayan sallar la'asar ko ai shine dai damuwar taki wa inahu atani nasun min abdul qais yace to burin ga miki dalilin da yasa kika nayi wannan sallah wata tawaga ne ta zo mun a cikin kabilan banu abdul qais haka ne wa shagaluni anir rakataini allataini ba'da zuhuri sai suka shigaltar da ni ban yi rakoi biyu na bayan sallar azahar ba na idan da sallah ga su sun zo tawaga guda kuma musulunta za su yi da matsaloli na addinin musulunci don haka ban tsaya na fila ba sai na je na karbe su na karbe su muka zauna muka tattauna da su akan matsaloli na addini har la'asar ta yi ban yi wannan rakoi biyu na bayan sallar azahar din ba aka yi sallar la'asar shi yasa na dawo gida na yi su don kar a masallaci na yi mutane su gani su ce su ma za su dauka to da ni ne abu ya zama abin koyi a gurin mutane ko yauwa fahuma hatani su ne waɗannan rakoyi biyun da ko gani yanzu nake yi hmm? amma da ansa sai kira annabi sallallahu yana da kokarin hakurin ya wayar da kan mutane akan abu babu fada ba rikici kadima mutanen da suka zo suka same shi da daddare matarsa ta kawo masa yana itikafi matarsa ta kawo masa ziyara da zai raka ta hanya a cikin dare ko daren kuma babu wata ne duhu sai suka zo za su wuce su ga annabi sallallahu da mace maza sai suka dace a a ala rasulikuma yawa stand at ease kowa ya tsaya ya zo da ita ce ku kalle ta kun ganta eh kun san mata ta ce eh sai a ya rasulullah mu ne zamu maka mu nan za ta ce a inda shaydana ya jare min min adam majarar dam to da ka sai yanzu ya cire musu damuwar zuciyarsu ko sai kenan sai ya basu suka tafi a baya mun karanta wani kwatan kwacin wannan ko yawo to yanzu gashi wannan kuma to da ka baya so ya bar mutane wato kenan a dunkule abu a dukunkune ba su fahimce shi ba hakkinsa ne dole ya yi ma mutane bayani sun gane abin da ake ce ina ji yana karanta da mu abubuwa da yawa yana cikin karanta da mu daga ciki akwai kwaɗayin sahabbai na su san me ake ciki yana sallafa maza maza ta ga mutane sun ta shigalta da ta ba za ta iya tabiya ta bar su ba da da kanta za ta je maza maza ke je ki tambaya mana yana sallafa ki tambaye shi in ya haka to ki dan yi hakuri suna son san menene ake ciki ga kuma shi hakurin sa na na? ada bai zo ba zai mata magana ai haka ya mata ko? eh yawa ishara kawai ya yi mata kitabul jana'izi na? ta yi? to alhamdulillah alhamdulillah